أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آتل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نعم آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له إنا لله Aku tak tahu, udah temas. Aku tak tahu.
ha? to wani ƙaran wani ƙaran wa ha? ƙaran wa
da ko wancan shi ne tuba da wanzu ha? ha?
a kira mai suna ne sai ba mu kudin sharansu ha?
a kira shi shi ne mene?
mai wanda ya yi salam Ya mishi na.
matsalar sola ce?
a yi shi ne da ya da ya bulbul shi ke Ha?
karo shi ne ke karo ba mu sani ba ka gani kakka ga shi ba gyali shi ne
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله No, no. a yanzu ba ku ta ku a cikin shi ne da wasu nan mutum mutum namun gida kashe kashe irin ko kashe irin Hmm? Ci gaba. Na'am. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke angul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1447 wanda ya dace da 26 ga watan tara 2025 a darasinmu na ƙarshe muna cikin surat muhammad sallallahu mun tsaya aya ta 22 za mu tashi aya ta 23 cikin wannan sura insha Allah kayan nan bayanin harko kayan tambaya mas'ala wadda na yi bayani a kanta kan wasu dalilai to amma shubaha da dai maganganu kan mas'alar masalar taron bokaye mun yi magana kan tawa ta wasu maganganun duk kowa da irin nashi to su to akwai masu rauni wanda wasu na jiwo musu maganar akan cewa har yanzu an ji na ki cewa kumi kai ma gaya mako haka aka yi ta wadi kowa wani ya gaya mako wani ya gaya ma wani yan watan kai muku dalilai na kuma daga baya dai insha Allah na ga muku dalilai na abin da ya kawo maka yan uwa a harko wani cikin yan uwa masu wa'azi ya aiko mun wannan audio kin da aka aika ma kowa da ya ji ta ta za a yi taro na bokaye na na IS na IS wata ke IS ko IS za a yi taro shekara 20 ana so a yi wannan taron ba a samu ba ya yanzu to ya kuma wannan audiyokin da maganar iya so in yi bayani kan matsalar na yi tambaye shi wannan audiyokin da ka aiko mani waye ya yi ta kuma a wata tasha ka ganta a wata radio ko bbc ko jamus ko amurka ko ta radio ta nijar wata radio ka ji ta hudu wannan magana ko kafa ta gwamnati ko ta zaman kanta a wace ka ji ya ce a a shi da haka aka aiko da ci to ka je ka binciko ni ban da magana kan irin wannan shashe hudu haka kuma akwai dalili zan gangu dalilin alhamdulillah ba yi muke abin nan ba sai bayan kwana biyu na ji cikin yan uwa wani ya hau masa'alar ya yi bayani a kanta sai daga baya kuma aka aiko mini bidiyo cikin ne masu wa'azi ga irin abin da yake wakana a nijar wanda ya aiko bidiyo kin na ce mishi wannan bidiyo kin da ka aiko mini da maganar an yi taron boko a Nijar. Ku yi hankali da farfagandi na matsawa ko irin sauran addinai. Na ce a wannan bidiyokin kaga wani ɗaya cikin jami'an gwamnati, kaga wani ministir ko da adai ne wanda za a ce wannan wakilin gwamnati ne a wannan wurin, kuma taron AIS a ce a yi a wannan ɗakin. ai na gama ta nasara kenan har yanzu to tare da babu kowa a ɗaki aka yi taron ƙasa uku kasa abin kenan babu ƙar ya ce wannan abin a yi hattara abin cika na yi bayani na yi bincike bayan ya aiko min audiyokin duk da ban samu hujja ba amma neman gaskiyar maganar na kirayi minista da yake da alaƙa da wannan abu na tambaye shi kai na ji wata jita-jita wadda ana magana wani taro na bokaye a nijar duk da na san matsayin nijar a yanzu da wuya iya hanawa san fursan a matsayin kasarin kasar da yake tafiya amma kowa ko abin zai yi na tambaye shi ya ce min wallahi malam wani magana ni ma haka nake jin ta a gari wallahi haka ce mini shayin shi ma haka yake jin magana a gari shi kuma in har za a wannan taron dole ya sami labari ko ba da uzuri to kun ga wannan abun shi ya sa yin bayani kan mas'ala ganin ban da madogara wadda zai iya dogara an ce kace kaza mai madogara ta bayan haka yan uwa a matsayina alhamdulillah in har zan yi magana ga gwamnati ina da hanya ina da damar in yi ta kai tsaye bai hina bugi iska ba yin magana daga nan kamar bugun iska ɗan tsakaninku da Allah matsayina na mai ba da shawara abin da yake da alaka da gwamnati a mai damar matsayin damar mu ba doka muke ba masu ba da shawara ne ce ake majalisar shawara ba ta doka ba yan ta dubitoci su dubitoci doka suke ko kuma shawara ce muke ba da dan wajen allah a matsayin na ba da shawara abin da shi gwamnati he na zuwa ke bugun iska gwamnati ya kaza ya kaza dala na kyauta a cikin abu akwai hankali ba haka bane ba ba wurin bane ba ina da matsayin zan iya kiran kowaye kuma abu da yawan abu da yawan ba gaya muku muke ba mun san abu da ke abu aikin Allah ne ba yana zama ce muku ba ai na cewa mun saka zana kaza kaza a'a wannan ma wani abu ne ya kawo wasu na ɗaukar shuba suna yada maganar amma ba wurin ta bane ga dalilin farko abin bin samu kwakwarar hujja ba wanda zan yi magana kuma in har maganar zan yi zan iya yin ta ne kai tsaye ta je inda ya kamata ta je yan uwa kaddara matsayin shawara kaddara mun hudu sai ba a yi ba ma'ana gwamnati bai kama bi hana ba me matsayin shi mai ba da shawara me matsayin malam bakin ka hudu na ko me abin manganu mana ta gaza a kaddara mun hudu ba a yi ba haka me matsala an an yi ma kaddara an yi a hukunce me lahin malam a ciki da haka yan uwa wannan mas'ala abu ne wanda yake ya kamata duk abin da ya shahi irin wannan abun ni an har zan yi magana ya kamata in yi magana ne da hujja wadda zan dogara ta shi sa kan gobe magana kan ta gaskiya magana ta yan uwa a lokaci guda kullum abin da ya kamata mu sani ko hukuma ko wani jami'in duk ma'aikaci akwai mas'alar yanci na addini daban kun mas'alar wani abu wanda yake an san meye addini mai rinjaye a ƙasa ko da akwai yancin addini amma akwai wani abu wanda yake ana diba shi zai kawo tashin hankali ko hayaniya muna da labarin uwayen demokuraɗiyyar ko lafitekin musulmi suna da rinjaye sama da yadda kirista ko bokar suke rinjaye nijar amma me ake hukuma take kama musu me aka yi a can ake kama musulmi duk suna da yancin addini kenan wannan ya kamata mu santa haka nan duk da yanci amma akwai abin da bai kamata ba misali in za a yi kare abin a kare fitina zan ba ku misali cewa kusan abin da ake ciki ƙasa ce wadda duk wannan isamin mutanen mu yan barikin wannan soji da farar da wane ne wallahi ba adawa ba suke da addini amma jahilan addini na haka misali don abu ne wanda aka yi a rediyo domin asambile tana da rediyo abin da ake aboye ba zan kama misali guda da irin abin da aka yi asambile da abu ne a rediyo ana yi ha ana yi markai tsaye ake ba na abin sirrin bane ba na bishe tsaro ba na'am cewa mun zo kullum aka zo bude taro sai an yi addu'a liman ya yi kuma ya ce kirista ne sai na ce musu "Mm-mm, addu'a daban 'yancin addini daban kuna da 'yancin addini amma a matsayin nijar a matsayin ma'anan baiwa a ce sai kirista ya yi addu'a a kullum kenan ɗan bori ma ya zo ce sai ya tashi ya bori shi akwai bahayi shi ma ce ya zo kowa an hunda abu ko kenan an san nijar addini guda ne shi ne a gaba kowa talakana hal kundin ƙasar ya yarda shi ne addini majoritar kenan a tsaya kan guda na biyu wannan irin addu'ar da suke yi mu a matsayinmu kamar ana zagin Allah ne na ce matsayinku na musulmi wadda na musulmi kamar zagin Allah ne ake yi don haka na ce ɗayan biyu ko uku ko shi malin karanta kaɗai ya addu'a ta wadace kowa ko kai shugaban asambilan ka yi addu'a ko duk a fasa na ce na rantsi da Allah ina shirye zai da mi su ne in har ba hausa da kin sab kullum ba zan yi ba kullum a gabana zagin Allah gabana kullum in kare zagin Allah ce wallahi ba zan yi da ba zan zai da mi su ne ina shirye in har ba ku gyara ba nace wallahi zai da mi su ne ban tsaya ku sai da kuka yi wallahi san bida ka cikin jama'a wallahi ban ku tambaye sauran konsayi nace zai da mi su ne wallahi ba zan tsaya ba kullum a gabana zagin Allah yancin addininsu daban amma wani shiga shi gula ce amma yawan wallah mamaki duk wanda suka sake mahi yawa duk ɗayan bariki da kowa ba da goyon baya suna jin daɗi suna su taƙi suke suka taɓa ƙarshe na ce to aka zo a je a yi kumiti a zo a zo ce ni wani na kama da kwata wasu kungiyoyi suka zo na na ɗan mata ne malam ta kabar mu waye na ce ina barku me za a yi ne bar tsayawa wallahi na ce ina shirye in je ku gyara ta ba kai dai a je a da kyal da suka ga abin aka samu hali cewa da ya ce a bar shi a sati sai guda da guda a a karanta ce ko ko guda baka yi karshe dai a yanzu dai zaman da muke sun dangana in muna gango abinda wannan abu ne ɗaya abu da yawa da ake yi komi iya da wurin shi kuma na bakin ƙoƙarinmu ne duk da mun san tsarin ƙasa da bai ba da wannan dama amma kullum an san addini wanda yake da rinjaye yan uwa a kan mas'ala ta da nake gaya muku kan rike hujja wallahi inda har muna irin magana irin mashigar da tun da sun gama da mu ko magana ɗan gargajiya ka yi magana kan shi ko kan 'yan ɗariƙu ko kan gwamnati in kana magana ba kamar dogara wala wata kan kashe kanu domin bin bayan ka suke in za ka yi magana ka yi magana da hujjarka sama ku misali kaɗan wanda muka shafi gurmayya sama shekara talatin da wani abu a kan magana in gargajiya wallahi da jimawa duk zai magana a radiyo na san suna shuraren mu suna neman hujja kanmu duk zai magana na san kake yanzu baka hujja kanta duk abin da ka tambaye kan shi ko kan gwamnati ne ko kan galgaje ko ɗariƙa ne ina da hujja zan baka wallahi ba ku misali guda nan kuwa san abin da aka yi lokacin da wannan mallan nan zuri kizo daga neman iya ji iya mun shigantaka daga neman akan akan mulki ko iya zawa ko sai Allah ya sa ya maka samu hoton shi da matar wani cikin yan uwa sai je gidan cikin malamin shehu nasu da mata mutane sai ya hoto ya rungume ta sun haka sun gama jiki sai na shiga rediyo amfani na ce ga wanda ke tumar ahadu sunna da zina ga shi da matar mutane a wani ɗakin ma ɗakin su kuma babu na ce a halin da bai dace ba na ce a halin da bai dace ba shi kenan ana nan shi malamin shehu na je gidan shi ɗaya da kin yan uwa muka ta gidan shi da magarba iya cin abinci musamman ta bumta fita abincin ku har iya karkarwa ce ya kare abincin ya yi abincin ya zo wuce masallaci ya yi hudu hotar da ce yanzu wani wani ɗan iska wani shi kuta shi wani ɗan iska shi kuta shi kuna bin bayan shi sai ka tarwa Allah mana Iliya ni wala ni na na san goma da shi waye da ci a'a na ji abin da kawai a takaice wannan malamin ya tsaye ne ya mai sai ya turo malam Nanzir da ya zo nan garin ina karatu amfani a kira ni da kare goma malam wannan yare aka kama wannan malamin su ji suke cana ya zina a ce aka hujja zina ko me aka ce na ce abinda na ce kan wannan malamin wanda yake tumar ahalus sunna da zina mun kama shi da matan mutane a hali da bai dace ba duk da haka ba su gane ba dan su neman shaidu suke sai na huto kenan sai aka kafa bukatun wajen hasa isa ana kira na a gidan alƙali to da mana abin yanzu bana ga kowa kowa ba daga kowa cikin arzuna ba wani wani cikin na jami'a jaraba ya nake zuwa ta ba ba taɓa kiran kowa ba ko gidan sarki ba taɓa kiran kowa wallahi an sha ta kiran kowa ba daga nake zuwa ni ni ta shawa ni ne da na je hasan isa ce ba zai yi ba hasan isa na ce aka gaje karshe na ce to kai hasan isa ce muka ta mota shi muka muka tayi muna shiga a ce sun yi propaganda a kasuwa ko ina za a zo za za tsina ma da ila za kure sun taru sun cika dungu an taru ko ma alƙalin ba a garin tarihi wani iya nan ko kana nan ka sai aka shi muka shigo muka zamana sai alƙali ya ce malam iliya wanda ya ƙaranka ya ce mai ya ce ka ce ya zina da ce to na ce gata malam a nan sai shi ɗaya cikin malaman na yan gargajiya na ɗariƙa yanzu ma ya koma ga Allah sai ce kai ma da na ruwanka da izala an an ce izala ce kaza kaza kai da nace a kalkale ce ba haba ma ne kalkale ce ana ganin to a ce ko ne can kalkale zan kan mala iya kasa ina ce ni ban izala ko ni ni sunna nake ko kun Allah sunna ne ko yace ko ne can kalkale izala na kan mala iya na kalkale ce sai ce ai ga da malam mu da rika yace kai yaro kaga mun shi kalkale ce kaga ce mun magana da rika ni ma ni ma mun jin sai na magana kalkale ce kaga magana da rika bare mutum mai adalci kalkale mana mutane Allah cire shi mana mutane mana mutane ba Allah Allah cire shi yace a kun magana ta gamu sai yace ai to yanzu nace mana tsaya mala nace wannan abin da zai ni ga hoto a ka ka ka hoto ka hoto ka hoto suka suka tare hayaniya su ji suke mashiri ne ba bai ba kuma nace ga kasat shi da yace abin da yake kanmu ni ga kasat kin shi ni kuma hoto da ce ga hoto a ga ga hoto mana suke miko miko miko mana ila miko mana mana ya rike hoto alƙali sai diba mana yanzu kai ne iyaca iyaca kai daga mana iliya sai suka watsi kowa ta bude kuma ta kama su ashe shi shehu yayi zai wa a lokacin inda banu hujja mai nasu za a za mun ta za mun iskanci ne amma mun yi ka gane ka kenan akan abu ne wanda suna bin mu suke yi bin mu suke wallahi bayan haka akwai mas'ala sananna wanda muka yi akan ta kirista na shiga magana na ce kirista na ya magana kansu za su canza ɗiya makila ɗiya mu ka aka yi ɗiya na fakin kirista sai na samu kira aka ce sarki iya kira na lokaci kaza shi ma ba wanda na gawa kaɗai na tiyata na ji ina jira ina zama na ga motocin kirista wanda sai wanda sai gari wanda sai wanda gari sai an ji mahaiga da malaman gari da malaman gari saka zo na shigo ɗakin gidan sarki ni kadai na zamana sai aka ce malam iliya wannan sun ka karanka za ka fitina ka zazzage su dama arjuna da daligar da zana na ce abinda na hudi canayi bai dacewa musulmi ya kai da kwakin shi ɗan gidan wurin halin kirista sun ta kai bayan kuma tarbiya hatta ka suna sa iyan ku riga da hoton kurwa kuma ga rigar ga zana sai kai tsaye cikin malamai wallahi a wurin kalib su ba malaman garin su suke kare su wallahi wallahi ɗaya ya ce kai tun buwan kakannin wani mutane muna da amana kaza kaza kaza kaza ɗaya ce mana iliya kurin ka janyi wani magana na ce in janyi in janyi min to na ba zan janyi ba ka yi wa anan menene anan inda ba ni da wata hujja ne za su mun za su mulaƙanci yan duk ɗan gwamnati ne kai magana wallahi ka shirya da magana wani na maku misalai da yawa an yi ƙarana kenan wannan dalilin a takaice abu ne da yawa shi yasa kenan na yin magana don ba ni da wata madogara kwakwara na biyu kuma har zan yi magana ma ba kun san cewa ba na ce ma gwamnati kaza kamata kai tsaye in musu nasiya su gwamnatin ba tsoro ba ne ba tsoro ba ne ta ka tsantsanci don bunku suke kullum zaman ku ta zambu da kan wallahi don ran kace ba a bunku suke tare da ran da haka yan abin da nake so ji hankalin malamai masu wa'azi wannan al'amari aiki jina akan akan malamai aiki ne jina tun da yanzu kuna da dama muna da dama shiga kauye da maraya talbijin radio hanyoyin sadarwa wallahi ku kawa mutane aqida yau kuna ganin shi ana me yau ake a talbijin a radio banda kunutu kun ce ku ha banda kunutu ake banda kunutu ko zai ne ake a zo a rubuta kan kana ko da ana kunutu ko da wurin malaman addu'a ce ake wa zai ne ake na tauhidi kaka aiki da ana yawan kunutu ko da ana kunutu kace shikenan sai la kuma musulma a har yanzu aiki sabo ne ba unutu ce ake ko'ina ba wa'azin tauhidi ba kamata a dage wa'azin tauhidi uwa ku gane kullum shin da ni a waje na ɗala mene ne bambancin bokaye da malam boka da kirista mai bambancin kawutunsu kuma ta zaka abu ɗaya kuma ga sunan na kallo cikin ku suke malam boka ko fari kwana ta wani ya tabbatar da kisan kashe mutum yake sha jinin ko ba mana mana mana boka ne su yanka su yanka dabba a hudu jini a yanka hudu qur'ani a yawa mutum kurciya duk wannan aikin bokanci ne wa boka ba haimisa warki ba ba haimisa warki ba duk wannan boka ne Allah boka ne da rawanin malami qur'ani ma boka ne aikin da yawa ne aiki da yawa kan malamai a dage kurin a yi wa'azi kan tafidi kowa gano mimma wallahi zama Allah godiya a Nijar ake malamin warko zuwa yanzu balle a yanzu da kuwa san garin nan unguwa an wagar da na ke bori a garin nan ɗaya babu duk da sun koma sun koma har cikin akwai da suna yau da kowa ji sun dare domin yan wani shi mun nake bori wa sallakiwa san jahilciwa sallakiwa hada azumi wa san abin akwai jahilci wallahi duk mafi yawa wallahi sallah suke da azumi komai suke amma kuma suna bori me kaga nan yanda malam boka yake sai azumi su ma haka ne me bambanci shi ma ga malami ne ko sallah komai amma iya bokanci iya san iya sirri su ma haka ne jahilcin addini ne haka yan wallahi aikin da yawa ne kan malamai ayi ta wa'azi har al'umma su gano addini mala yan Nijar ba su adawa da addini wallahi kurin jahilci ne muna fata a ci gaba da aiki kuma Allah sa su gani kun ci bayani na amin sai tambaya ta farko iya tambaya ɗan uwan shi ne uwa ɗaya uba ɗaya Allah mai cikawa wani haƙƙi ne gare shi akan wannan ɗan me ya kamata ya mishi na ga iya magana ba sai dai addu'a farin addu'a ce ya kamata ka mishi addu'a tana amfanin komi tana hannun kowa aboki ko dan uwa kuran sai yaya zan ayi maganin sihiri a sunna karanta ayoyi na alqur'ani irin ma'awazat annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mishi ba haka Allah sauka mishi da surori ma'awazat kai da kanta mai ma'awazat irin su fatiha irin su amanar su ko bakara sai da kanta mishi kurin addu'o'i na sunna kurin sai mai magana mata biyu gare shi daya ta ce so mata wani abu na jika guda sai ya ga mai kyau jika uku jika hudu sai so to ita waccan ita ma sai ya so mata yau ku gano abin da yake adalci na mata ba dole misali yanzu wannan ta buƙaci wani abu ko wani biki a gidansu ko wani abin ta buƙaci wani abu ka so mata sai salula ta tamsa ta baci ko wani abu daban na buƙata ta so mata a ce waccan ma he ka so mata a'a adalci buƙatar ta kana da hali ka biya mata ka sayo mata din na nawa ne ka sayo mata ita ma waccan in nata ya tashi bukata ka mata akwai ba bukata kuna sayo na radiyo ta manin sabta radiyo ta sayo salula ta manin sabta salula a salula ta wani taɓaci tana bukatar salula sai su mata salula kewa take tana yi ba su miki ta ke mata haka ya kamata eh ana ana biki ana ana biki gidansu wan- wance na ba ta jika goma ko hamsin ko ishirin su kai gidansu ke yin baki ke ma ana gidan ku yin baki shi ke ala ran ma bismillah kai kai akwai ashe akwai wata makwabci masallaci ta akwai wata makwabci alam tana ta kai tana jin mu da gusum ga takardar ta na mance wallahi ta kai tana jin mu da gusum kici tana cewa me matsayin uba da zai saki mace ya bar ta da iyan bayan ya sake ta ba ruwan shi da su to wannan sarki mana cin amana ce sarki abin da yake kan shi wajibi annabi sallallahu alaihi iya cewa ka fa bin mun sama an yi doyen an yi doyen an yi doyen mako ana mai mai annabi ce zini ya isa ma adam ya tozarta da wani ke da shi uba ya zabar bar ɗayan shi ba ci ba sha ko da zubar matai haƙƙi ne wajibi kan shi kuma da zini zai halakar da shi annabi ce kina amana ce akan shi kun bai sake ba to wannan al'adun ne nan mahi yawa haka ake in ka sake mace kurma ruwanka ta kamata da ta ubanta wannan zalunci ne wallahi ba ba daidai bane ba iya ka bane ka suka musulmi sai maganar cewa fatanki la femme pour les avoir de divorce avec la femme sai dai magana cewa maganar zagi to kuma zagi da wannan iya daga cikin abin da musulunci bai dabar da zagi annabi ta la tuqabbi ya annabi ya hana zagi cin fuska ko wulakantarwa annabi hana laihi daban ko abu ya kama laihi ba a zagi zagi ana baka haƙƙin zagin ta kuma a takaice ba zagi eh ba a zagi don abu ne Allah sa iyara kun Allah ma bismillah
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من bayani ne na inda Allah subhanahu wata'ala ke kashe akan yankin zumunta da sam- da banna a saman ƙasa to bayan ya kawo bayan shine ta ula'ika kenan wa'incan mabannata saman ƙasa da masu yankin zumunta su ne wanda allazina la'anahumullah su ne wanda Allah ya tsine ma albarka fa'asammahun wa'ama a basararun Allah ya kurmutar da su ba sa yi jin gaskiya balle su gane kuma ya makartar da ganinsu kenan la'antattu ne kenan yanke zumunta iya sababa ma tsinuwar Allah gare ka Allah kiyaye Allah ci gaba أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
Allah ke cewa afala ya tadabbaruna alquran am ala qulub am ala qulubin aqfaluha nan Allah ya ja hankali na qur'ani in ana karantawa tsaya kake ka shurara ka lura me Allah ke cewa me wannan magana take ne me take ne to su ba su haka nan su wannan abin da Allah ke nema su yi ne to amma su ma'ana am da ana bal su zuciya ta ta ce Allah ri shi yasa ba sa wannan tunani da lura da abin da ke cikin alkurani da ariya zuciya Allah ce innal ladhina taddu ala adbarihim إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
innal ladhina taddu ala adbarihim na da ya magana da halin wasu munafikai ne halin munafikai ne wasu cikin munafikai abin da ya kana gare su Allah ya ce wa'annan wanda irtaddu ala adbarihim suka koma baya bayan sun shigo ma'ana suka koma kan kahurci kuma wannan kahurcin sun kahurta min ba'da ma tabayyana lahumul huda bayan sun ga gaskiya sun gane gaskiya da kyau sun san sare gaskiya ce amma kuma suka bar wannan gaskiya me kawo ka Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahum mu'amala lahum shaytan ne ya kawata musu kahurcin menan shibta ma'ana ya kawata musu kahurcin kuma za musu gurace gurace da ababai cin nasara da ababai da yawa wanda yake suke su dawoma cikin wannan kahurcin zalik me ya kawo haka Allah ce ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم zalik Allah ce kaga wannan abin da suke yi bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanutiikum fi ba'd al-amal nan suna cikin musulmi nan geyi ga yahudawa na abin sha madina ga yahuda ka wani kan kariya to sai Allah ya ce suna gaya wa waɗanda suka kyamaci addinin karara kenan na kawurai sun suke suka ki addinin suka ki abinda Allah ya saukar na alqur'ani suna gaya masa a gehi sanutiyakum fi ba'd al'amal ku bar shi muna nan tare da shi amma za mu muku da'a in kuna neman wani makici da za a yi da mu kenan wani bangaren abin da kuke za mu yi tare wani bangare muna tare da shi kenan suna ce munafukai suna ba sa nan ba sa nan zabzabin ban zalika kenan haka suke hodi a boye suna ce wancan kawuran ku bar shi waje muna tare da shi amma kuma akwai abu da yawa na umarnin ku za mu bi kan lamarin shi to sai Allah ya ce wannan abin da suke hudi wallahu ya'lamu israrahum haka suke a boye nan Allah ne kira manzan ne kira manzan shi labarin halin waɗannan munafukai ga abin suke kullawa a gegi suna cikin ku amma sun koma gegi suna masa alƙawarin mu ba su goren baya a wani bangaren abu Allah ya ce Allah ya san abin da suke a boye to wannan abin da suke Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
Allah ce fa kaifa idza tawaffatum malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum dan wannan kaman kashe ne galgadi ne Allah ke musu tunda wurin su gyara kusan an san abin da kuke yi wa dan wannan ababan ya ce abu da yawa akwai da yawa da munafukai ne irin wannan tonan asirin irin wannan bayanan wala da yawa sun gyara munahucin sun gyara addininsu cikin wani tsoron da ake musu wata gano a ya aka yi ma an ba Allah ba na tare da shi wannan abin da muke rabewa mu yi wannan kulla-kulla ya aka yi haifa mana labarin kin sun tabbatar wani abin bai wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karan kanshi an ba ta hanyar wahayi ba abin na ga boye tsakanin su amma gashi labarin iya zawwa da haka nan galgadi ne Allah ya musu yace to wannan masu wannan halin fa kaifa idza tawaffatul malaika malaika yaya halinsu zai zamanto lokacin ɗaukar ransu lokacin da mala'iku za su zo ɗaukar ransu ya diribunu wujuhahum wa adbarahum an ce mala'iku na azaba tun daga duniya suke ba da kashi ga mara imani tun daga duniya suke har mara imani shan kashi tun daga duniya za su fara ba shi kashi za su har jirgai shi mara imani Allah ya ce yaya halinsu lokacin zawo ɗaukar ransu da mala'iku za su riga bugunsu gaba da baya gaba da baya kenan kashi ta ko'ina eh mara imani tun wajen fitar rai malaku suke fara bugun shi yake yake shan kashi to kenan nan me za su ce a wannan halin kai ma kashe ne kashin tabaci ku sha kashin malaku tun daga barin duniya ku gyara Allah ce zalika me yasa Allah mu haka ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم na'am Allah ce zalik wannan abin da aka musu na ba su kashi wajen barin duniya bi annahum tabawu ma sahat Allah sun bi abin da Allah ke fushi da shi na kahuci sun bi abin da Allah bai so wa karihu ridwan Allah sun ki bin neman yardar Allah imani da Allah da da'a ga wani manzon da Allah ya ko ka dalilin haka ne yasa fa habata amalan Allah ya bata duk ake da game da sun yi a banza kawuri ko ya bada shinkawa da hatsi da dawa da kudi bai san mana a banza babu lada a wajen Allah duk abin da na alkhairi tun daga ba imani sharadin amsan aiki na gari imani babu imani kai a banza kur eh Allah ce gaba أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم dinnan kashe ne ga munafukai Allah ya ce am hasibal ladina fi qulubihim marad allan yukhrij Allah adghanahum shin wai bal wata ruwa cewa a a kurin halinsu su waɗannan masu cutar zuci manhaukai suna tsammanin wannan abin da suke kulla-kulla da suke a ɓoye da suke ma addini ɓoye kahurci da bayanar addini yi suke Allah ba zai musu tonon asiri ba ya bayyana abin da yake zukatansu na ƙiyayya ko adawa ga addini ji suke abin ba zai bayyana ba haka suke tsammani an bai da wama Allah ya ce walau na sha
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Allah ya ce walau na sha la'arena kahun fala'arbatahun bisi ma nan duk akwai ba da tsoro samu Allah ya ce inda mun so la'arena kahun da mun gwada maka wurin gaba ɗaya kuma fala'arbatahun da kaga za a musu ma alama wanda munawuki na karra duk munawuki da Allah mai karfi to amma Allah bai so haka ba na haka munawukai akwai wanda suna nan cikin musulmi annabi kanshi bai gano ba kuma akwai wanda ya gano misali ta his tabuk ana tafiya zuwa yakewa da su aka wuta a yi sallah a yi azumi komi har jihadin da su ake zuwa mamu daukai annabi iya kwance cikin dare wajen mutum goma sha biyu sun nemi inda yake kwance suka zo suka sami zama guda su kashe shi kayan su zo allah ya ba shi labari suka zo ma iya zamani sun sa kagul sun rihi huska kagul sun rihi suna zawa ya suka shi birki don iya ganin su ina ne bai ce ga hussefa ne kaga wannan da wane ne da wane da wane da wane da wasu suka suka shi amma annabi ya gaya mu huzaifa ko su waye shi wannan bace huzaifa ka gaya kowa shi annabi ce da abin da ba su ai bazau ba su a gaya mutane annabi ya gaya huzaifa su sha biyu ta haka yana akwai mun hakwai gangariya wanda annabi ma bisa kuma wanda ya sani su an bashi labarin kansu to ma'ana ne ya bashi wata alama wanda yake gano munafikai yace wala ta'rifannahum fi lahan alqawl zaka gano munafiki ta cikin ma'ana abin a cikin hirar shi iya magana za ka gano munawuki ne a cikin magana za a gano munawuki ne irin abin da ke wani kana ba da wata ishara wanda zai gano alamun munawuki ta hanyar magana wallahu ya alam amma amma kusan Allah ya san abin da kuke aikata gaba daya nan ya kace a cikin hikimar Allah da Allah ya bar annabi tare da munafukai kun ba a kore su ba ba a kashe su ba abu na ce hikimar da'awa kullum abin da zai zamanto zai ja ma da'awa illa an ba dole bane ba barin shi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi kwarai ta hanyar munafikai sahabbai sun nema a yi wannan bayanin karara har ma wasu sun bayyana ma yar su a kashe su na bace a idan muka kashe su 'yan waje za su samu tallacewa kun ga muhammad ba mu na waje ba har ma wanda ya imanin ma kashe waki za su yi tallar addinin da ta'addanci da banna alhali ba haka bane ba wannan hikimar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kahuri bai kashe su ba ibn salul ba kowa sai shi hanauki ne ba yana yiri haddan shi ta kashe da ta ajale shi in ta rasulullahi dan shi ta rasulullahi magana kan babana ma ina so kakka ba wani uzinin kashe babana har ganin shi ba ido na kasa ganin shi da kyau ka uzinin in ce kama kan shi kana son kama kan shi eh zaka kan baban shi yace ma abdullahi ka bar shi za mu ci gaba kyauta mu zaman zai kyakkyawa in mu kashe shi ai wanda suka ce mun kashe muna kashe namu kina nan akwai abu da annabi yake bari bai tabawa saboda kai abin ya kawo illa ga da'awa misali ga Abu Zanin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha kasarar sahabbai kun ga wannan ka'aba wallahi ce inda ba don tsoron ba mutanen maka sababbin musulunta yanzu yau da musulunta ba in ba don haka ba da na rushe ka'aba gaba daya na maida ta kan foundation ki annabi ibrahim ginin harko ne fada ibrahim wannan kewaye a bar shi da tsara matsawanta in yi kowa biyu a shiga da a fitana to amma mutanen sababbin ka annabi ga ganin ya kare musu fitina amma da kamata abin da yayi ayi yadda yace ayi ginin ibrahim to amma yace ya kin yin haka gudun ka a fitina mutanen makka su ga an rushe ka'aba wanda wannan abin wannan annabi ishara ce da hadarin abin amma cikin sahabbai wani shi daga baya ga abin yanzu an ga addinin kamar an gane duk da abin ya nisa amma abin da annabi ya yi da wakala abdullahi bin zubair radiyallahu anhu bayan rigimarsa da ma'awiya cikin da ana cikin wani fitina ya ba ba bangaren bangaren zamancin hajjaji ya zo ya mallaki shine gaban gwamna aminu mumina bangaren makka a cikin yaƙi da aka yi an bata ka'aba kwarai kasan an jima ana ana majaujawa kamar nan san juhuta yaƙi da aka yi da karamar musulmi da fitana ce dai ya ce ya kamata a rushe ka'aba a gyara ta wani abin ta da sabai sabai hankali a rushe ka'aba ka bar abin da annabi bar shi ka karɓa shi ya ce to yanzu za mu bar ka'aba inda ɗaki mu neman bar shi haka suna hujji shi suka ce dai a gyara ka a rushe shi kuma ga arushi abdullahi bin abbas sirrin umar sun mai shawara kakka taba fitina ya ce ai annabi rama ya haɗi dalilin sababbin musulunci ne muku an za addini ya tahi ko mi ko ya gani addini wannan bawan allah haka ya rushe ka'aba dama suna cikin rigiman suna caci wannan rushe ka'aba da ya farko ma ya za a rushe ta a musulma aka sai za a yi to yanzu a rushe ka ba aka ce yanzu a samu wani mutum guda ka samu ya hau sama a ga in ya turo birgi guda bai mutu ba a yi sauran aka ga ya turo daya aka diba shuru ya turo biyu ne aka kai daga baya gare ya ka rushe ta amma abin kwarai ya shiga zukatansu to wani abin sai abokan adawa shi suka ɗauki wannan dama ta mai ta sukan shi ta kawo hata kai da ban Allah ƙarshe ma an kashe shi da majiyar la'anci a takacin wa kenan ana bar wani abu don gudun da abin zai kama addini suka ina ba dole ba zai kama a da'awa suka ka bar shi dai dole abin yayi eh wannan shine magana kenan nan Allah ya ce kenan wala nabluwannakum hatta na'lamu mujahidin wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum
Allah ce wala nabluwannakum hatta na'amal na'lamu mujahidin minkum musabirin na Allah ya ga musu tabai musulmi cewa bayewa hakurin azama lahi alau kara zube ba ba wani jarrabawa Allah ce za mu jarrabe ku eh za a za a jarrabawa a tace hal na Allah sabuni hal mu ga ku hal mu bayyana a gano masu jihadi na gaskiya a cikinku a gano masu haƙuri akan cutarwa kyan ba a zama haka ba jarrabawa ya samu jarrabawa don a tace na ƙwarai a tace jabu a bar jabu wace haka Allah ce tsara ba kenan kan ku yi mamaki jarrabawa cikin masu imani Allah haka Allah tsara za a jarrabe ku don a tace na ƙwarai da na banza wace muna jarrabar ayyukan ku ne a gano na ƙwarai a gano na banza Allah ci gaba
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تمنهم الهدى الله يتي وين كافر تي ما الله su sun kahurce kuma wasaddu an sabilillah sun kahurce kuma sun hana wani shiga addinin Allah su ba su yi ba kuma sun hana wani wayannan mutane wa shaqur rasul kuma sun saba ma manzo kenan sun kin bin manzon da Allah ya aiko kuma duk wannan kahurcin da tushewa daga hanyar Allah saba manzo ba wani ba kan jahilci ba mai ba da mata bai da mun da bayan shiriya ta bai na karara to su sani wa wannan makirci da suke na cutar da addinin Allah lan yadurullah shay'a ba sa cutar da addinin Allah da komi sun yi sun kare kansu zai koma wata yi mutu amala ban za su yi kuma Allah ba ta ake suke gaba ɗaya sai a tsara ake gaba ɗaya na'am ya wanda zina amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ko biyayya ga manzo biyayya ga Allah biyayya ga manzo kai tsaye wani umarni ne wala tubtudu a'malakum kab ku bata ayyukan kenan kin da'a ga Allah ko ga manzon Allah abinda kai ma san ake Allah zai bata gaba daya kin bi kin bi Allah ga manzon Allah iya bata masa hakin da magana kenan amma innal ladhina kafaru إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
Allah ya ce innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar wanda suka kafirce ma Allah suka kange mutane daga hanyar Allah bisa summa matu kenan magana yadda take wanda zai iya kafirce ma Allah kuma ya toshe daga hanyar Allah shi bai yi ba ya hana wani amma akwai kowa inda ya tuba ka mutuwa nan kira ne ga mai haka an gaya mai matsayin shi to amma an za a nan ana haɗin wanda ya wannan aiki su mamatu kuma suka mutu wani kufar suna kawure akan samu da yawa zai kahurci ya ɓanna amma tuba zu misalin sahabai na irin su khalid bin walid wanda kowa san farko musulunci har aka yi hijira aka yi badar da su layin kahurai aka yi handak da su har ma aka yi ina ga na hunain duk wannan daga bayan bayan da buɗe maka bayan hudebiya tukun suka musulunta yan wa wannan kuma kowa san khalid irin a cikin kafuran ma don shi gwani ne na yaƙi iya cikin gwarzaye na ƙorishawa mayaka a kafurcin ma Allah ya shaida shatu ba wannan abu ya huce kuma wanda mai labarin hatta abinda aka samu matsala a Uhud Khalid shine dalili saboda ana cikin fafatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata fulanta yaki ya je wasu akan wani dutse ya tabbatar 50 ku tsaya anan ko da kuma ana mana ɗaya ɗaya haka ko ne kusa daga wurin shi nan kuma ana bugawa annabi wani tsarin yaki ne daga aka zo ma aka fara Khalid da ya ji mu tsarin yace akwai matsala to shi yasa halin duk abin da ake fafata da ake yi wannan hankalin shi a wajen wancan mutane yake. ya san nan akwai matsala ana cikin babu annabi ga abin da ga musu ana fafatawa musulmi sun yi kora ana kashe kahurai ana kwasa ganima sai yan saman dutse a yo mu an yi ba mu shugaban ya ce musu a'a kun ji manzon Allah ya cewa kan mu gusa ko me aka yi kaya kuma ana kwasa gidan banda mu shedan ya shiga ciki haka Allah ce mun kuma rudin mun kuma rudin haka mun mun kuma rudin akhirah Allah ce a cikin su masan duniya wasan lahira aka aka aka gida biyu ai wannan abin da ya ji hankalin kun shedan da rinta su kun su gangaro su ma kwashe ganima da su to ai da gangarwa suka yi shikenan abin ya ta kudi Khalid daman ya san su ke jira ai suna sarkowa kun yake waya kun yi baya da mutanen shi nan kuma abin ya juye nasara ta juye fafafafa ko musulmi abu ya kai kuma da su suna da rinjaye kuma aka hau kansu har ma anan sanar ma aka cin mishi aka watsa mai kai aka watsa mai haƙori amma ana ce an kashe shi fasan da abin da ya kana a wudugo to khalid shi ne ya gano blanket allah ba shi dama ya musulunta hikimar allah kullum ta yi abdan allah lalle ya barna a da ko musulmi da yi kuma ya zo ya ma addinin Allah aiki yadda wani harkar ma biyu ba da yake Allah an samu fituhat gari daban-daban a shirin jagoranci komanda ya je abu da shagoncin shi wajen gari talatin talatin har ake fitinuwa kama abin hannun shi ke sai zama sai umar ya da shagoncin umar ya ce fitar komanda ke kuma da ne duk da aka bude farisa bude a kuma bangaren da iya bannan farisa an fafata an fafata an ji garuruwa da ta baci a sham aka ce ma zai dawo a ne sham ya dawo shamkin can bai ta budewa aka ta banna daga ba umar iya hawa ce kai khalid kun hauta ka daga shugabanci imani Allah ake wa khalid ana fafata ta rumu bala'i ya aka rumu wani ya cikin yaki da aka mai can bude farisa yakin naka aka mace mace dubunnin mutane kadisiya ce bangaren bude farisa wanda aka wance mace da yawa bangaren shamu ya rumu ce da annabi da shi mutum goma saba'in talatin nan dubu ya su mutu a kawo su dubu su mutu wani yakin aka aka ce dubunnin da da annabi ya dare 70 ne goma sha biyu haka aka gai to wannan yaki ne na dubu mutuwa dubu dubu dubu yarmu an mutu dubunni an mutu Khalid iya komanda yaki ya yaki sai takarda ta zo daga Umar cewa an hudda ka daga jagoranci ga abu da shi abu shi komanda kina bi abu abu abu zaman tafi abu beda abu zaman jara abu bai zama jara shi aka ba jagoranci umar ya hudda khalid ga takarda yanzu jagoranci ya koma kan abu abu bai zama shi abu bai zama jara amma ta abu bai zama jara abu bai zama jara shi aka ba jagoranci amma takarda ana yaki ba an karanta ta ba ana cikin babatawa khalid ya boye takarda wannan sai da aka kare wuta ta kwanta yanzu an samu nasara ta tayar muka sai kuma tare jama'a takarda ta zo da khalifar umar bin khattab yanzu kuma jagoranci ya sabaka daga hannuna ya koma hannun abu da jara abu bai da kai na jagora zu ka amsa ka je kuma bi ka kuma bi baka ce a yahu shi ba wanda ka jagora kai ma kai banna kai ma ta bata ka bata a ya ci gaba da bin shi matsayin shugaba kuma ku san yadan Allah an je bude baitul maqdis an kewaye an yi an yi an fafa gari ya abu garin da aka ji buɗe don buɗe da mashika da yawa abu buɗe ta an kasa shiga an kasa cin sana kansu shi khalid ya zo shi ba da filan sai na za a yi a cin sana kansu iya baya ka su kai kai kace bayan ga an ga matsayi nan da ba an yi mutane ba kun gani ba za ka ce kun gani eh haka mutane suke mai wani babba idan Allah dan kan kanka kake wa yace kun kun kun matsaya ta kun gani an yace ka zo yace abinda za a yi ya tambaye abin da ba shi dama yayi plankin shiga garin yayi ba da plankin ko ina garin da ke sun kewaye garin daga ko ina aka tsara mutane da abin nan sai abin tsora saman katanga wajawajawa lokaci kaza zai lokaci ne kabara daya ta farko da soke a musu zuba daya a musu lamba ka gane yan yan gadin yace za a sa yace kowa ya rike daidai wuri kaza kowa kiran garin in ne kabara farko kowa ya je wa abin kama katangar shi in ne kabara ta biyu he ku bar kawo saman garin ta uku kun da duro gaba daya wala haka aka aka samu kare labon ka ga Allah ce yanzu ta bari an ga tsiyata to da haka kenan abu ne dan Allah yake da an da ka daga shugaba haka ka haka haka tar hankalin jama'a ba ka tsike tare ba haka abin shi kungiya ce ba ba ka abin kungiya ne ba da an kore shi ba ka da shi sai ga ya ka banna ta suka ya kuma ke ma duk fata ke gaba daya dan ba Allah ke ba dan ba Allah ba ke wa eh duk akwai ba dan ba Allah ke mai Allah ba rushi ba haka ba komai yana yi addinin Allah shi gaba addinin Allah ke wa kenan da yawa sun tuba sun gyara kuma sun ma addinin Allah aiki Allah gawarta musu kenan Allah ya ce na wanda Allah yake zargi a nan wanda suka innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu hum kuffar sun kafirce ma Allah sun hana mutane shiga addinin Allah sun mutu suna kafurai to wa'annan falan yaghfiru Allah lahum har abada Allah bai gafarta maka su kama ka shahala wajen addu'a ya Allah ta gaba a lokaci ba saura mu je ci gaba
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ai kuma ce mun tsaya mun fasta muta iya cin isai Allah ya ce fala tahinu wa tadau ila sal kakuyi rauni kurin kiran zama lahiya haka kurin ana fafatawa a kakuyi rauni kurin kiran zama lahiya wa antum al'alam la ku kuke ku kuke sama masu imani nan cewa musulmi ana fafata fuku hara neman sulhu amma la tawin zanon da sulhu me Allah tawin zanon da sulhu fajin hala me me ka fajin hala fajin hala mana kai ma in suka nema fajin hala kinan kai ma kai ka ba hana ka ba amma anan ana farko ka ku hara nema ai zaman lafiya ka ku hara nema ai sulhu a he su suka nema kun su nema nan da ban ana iya yi tunan Allah ya ce fala tahinu wa tad'u ila salim kan ku yi rauni ku yi kira zama lahiya wa antum a'lam alal kuni a sama wallahu ma'akum kuma Allah iya tare da ku eh walan yatirakum a'malakum Allah baya rage muku akin ko daya zai cika mu cikakken lada ta gaba
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
mun zo ƙarshe na wannan tafsirin insha Allah muna fata Allah kai mu shiri na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid ɗan uwa abinda muke nema ga ɗan uwa gaba daya ah, muna fatar addu'a ta ɗan uwa gaba daya na Allah taimake mu da isar da shawara ta ƙwarai ga shugabanni su kuma Allah ta aikata shawarar da kansu kwarai shi kuma addu'a Allah tabbatar da mu kan mai kwana ya kan mai kwana daga daga da subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh